الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da 20 da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 30 da watan Maris miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowace rana cikin wannan wata na ramadan a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka da darun hadiri da yake wannan unguwa ta ce mai kyau a wannan gari na tawa jamhuriyar nijar wanda yau shi ne darasi na 20 a jerin darussan da muke gabatarwa wanda muna nan a cikin suratul zukhruf yau za mu tashi darasi na hudu a cikin wannan sura darasi na hudu a suratul zukhruf kuma darasi na 20 a darussan da muke gabatarwa a cikin wannan wata a jiya mun kwana a aya ta 23 mun dan karanta ta wanda za mu fassara za mu ƙara maimaita wannan ayar sai mu dora a kai da ikon Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗauki nan mun kwana aya ta 22 فإن الله سبحانه وتعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون زام تاشي آية تنشرين أقسي ألا يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ما
قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباعنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وبني سبحانه وتعالى yana ƙara lallashin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa da annabin Allah idan al'ummar da aka aiko ka zuwa gare ta sun karyata ka ya kai ma'aikin Allah to wannan abu ne wanda an riga tini an rigaye su a kai sun bi hanya ne da tafarki na al'ummar da ta gabace su kafin ta zo an yi annabawa da dama wanda su ma da aka aiko su zuwa ga al'ummar ba kai tsaye ba al'ummar ta yi imani da su sun karyata annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su shi ne Allah ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qarya kamar dai haka ne musu Allah ba mu taba aikowa ba ai min nadirin mai gargadi wanda yake tsoratar da mutane game da wutar Allah subhanahu ta'ala sannan kuma yi musu albishiri da rahama ta Allah da duk wanda ya bi Allah subhanahu ta'ala to ba wani mai gargadi da ya shuɗe cikin al'ummar da aka yi a baya da Allah ya aiko fi ƙarya a cikin kowane gari illa ƙada mutarafuha face sai an samu manyan garin kalmar mutarafuha malamai sun ta ƙoƙarin fassara ta wasu na nihin kamar wanda aka ni'imtar su ne ma'abuta kuɗi da kuma mulki galiban mutarafuha ubai subhanahu wa ta'ala yana amfani da ita ne akan masu kuɗi da masu mulki domin su ne wanda aka ni'imtar wadda ni'imar tasu ba ta kai ni'ima ta ilimi ba tun ai annabawan Allah su ne Allah yake bai wa ilimi kuma suke karantarwa kuma daman al'umma in ji malamai suka ce cikin al'umma to mutane guda uku ne na farin malamai su ne al'umma na biyu masu kuɗi da masu mulki wa'annan idan suka gyaru al'umma ta gyaru in suka lalace kuma al'umma ta ta lalace duk al'umma da malaman da suka zamanto 'yan maula ba sa gaya wa masu kudi da masu mulki gaskiya to an shiga ta shiga tashin hankali duk al'umma da aka tarrabe ta da masu kudi masu mako wanda ba sa bayarwa ba sa infaki a cikin shi ma akwai garabi cikin al'amarin nan sannan kuma duk al'ummar da Allah ya tarrabe ta da masu mulkin da ba sa adalci ba sa tausayi to ita ma wannan al'umma tana cikin tashin hankali idan aka samu daidaituwar waɗannan mutanen guda uku to kuma al'umma ta ta daidaita to a kullum idan aka yi wa'azi a cikin al'umma masu wuyar biyar abun su ne mutane guda biyu mutanen bayan su ne masu mulki su tari ba su cika karɓa ba daga abin da aka zo musu na gaskiya ba su cika karɓa ba daga abin da aka zo musu na gaskiya haka masu kuɗi ba suka karɓa ba daga abin da aka zo musu na na gaskiya shi yasa ko tana karanta qur'ani mai girma zaka ta jin Allah subhanahu wata'ala yana ta wai za a radna an nuhlika qaryatan suratul isra'i kenan ko Allah ce kamar dai haka ne idan muka yi nihin halakar da wata alƙarya wa idza aradna an nuhlika qarya kamar dai haka ne in musu Allah muka so mu halakar da wata alƙarya wani gari Allah ce amarna mutrafiha sai mu umarci manya-manyan garin jagororin garin masu kudi da masu mulki Allah ce fafasa fiha sai su kafurce su yi fasikanci su bijire a cikin wannan garin su aiwatar da abin da suka ga dama fa haqqa alaiha alqawl sai abin da Allah ya zartar ya hukunta zai abu ko a wannan garin sai ya ya ma wannan garin fa dammarnaha tadmira kuma sai Allah subhanahu wataala ya darkake wannan garin darkakewa ashe kalmar mutarafiha ana nihin jagororin gari wanda Allah ya yi wa ni'ima kuma manya-manyan nema ba kamar nema guda uku duk wata nema tana kasa gare su nema ta farin ba kamar ilimi shi yasa ɗaya daga cikin magabata ke cewa radina radina qismatal jabbar fina yace lana al-ilmu walil a'da'i malun kaga nema ta farin nema ta ilimi wanda Allah in Allah bai wa mutum wannan ilimin to faqad utiya khairan kathira sai dai ba kowa bake ganewa in Allah ya baka ilimi to Allah ya baka arzikin duniya da lahira baki da sai in kai wasa saboda duk annabawa Allah babu jahiliya cikin duk malamai ne ilimin tarihi sannan kuma su ai al-ulama warahatul anbiya'i su kuma annabawan lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman shi kaga malamai su ne gaba cikin al'umma akan kowa akwai inda ta baci dole malamai ne ake sanyawa gaba yanzu da aka so sallar jana'iza wa ake sanyawa gaba da mai kudi da malami da mai mulki wa ke shiga gaba malami dai idan aka zo sallar sallah a masallaci wa ke shiga gaba ba da sallah da mai kudi da mai mulki da malami wa ke ba da sallah malami idan aka zo za a daura aure waye yake yin fati har daura auren malami idan aka zo zanen suna wake zanen sunan malami kusan duk wani abu da ke da alaƙar rayuwar ɗan annabi adam da Allah to za ka iske malamai suke sada mutane da Allah subhanahu wa ta'ala kuma su malamai su kaɗe ba za su wadatar ba dole masu mulki sai sun taimaka musu a ba da damar a shiga lungu da sako a karantar awa mutane wa'azi balma ya kamata a ce gwamnati tana tsara semina na addini a dinga tsara wa'azuzzuka gwamnati dauki malamai irin su malam jabir a tura ce ji malam jabir je kauye kai sati guda ka dawo ka karanta da mutane qur'ani daga la'ana zawa na shi ake son kowa ya iya a wata uku kaga ai an taimaka musu to in ana yin haka sai ka tarar da an samu ci gaba cikin al'umma su kuma masu kuɗi za su taimaka da dukiyarsu a bayan masu kuɗi sun ba da dama sun yarda a shiga a yi wa'azin to masu hulisa su sanya dukiyar aje a yi aikin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce illa qala mutarfuha zaka samu masu kudin garin da masu mulki suna cewa inna wajadna aba'ana mu dai mun tarar da iyaye da kakanninmu ala umma akan wani manhaji akan wani tsari akan wani yanki na tafiya sannan wa inna ala atharihim muqtadun kuma mu mu fa muna nan akan abin da muka sanar da kakanni da uwaye a kai har gobe har jibi idan ka lukuka a kowane gari mutarafin garin mana'imtar garin to sun fi ta'amuli da malaman da ba sa wa'azi idan ka ga dan bariki ya ci yana ta'amuli yana mu'amala galiban da ɗalibin ilimi mai wa'azi ko mai karantarwa to shi ma mai karatu ne ya sai da duniya ta sanyawa gaba amma inda irin wanda suke ne don a zauna a yi addu'a to su sun yi gane masu cewa a soka za a yanki a yi musu addu'a ina ba ta muka ita haka su ma masu kudin to kaga wannan ba shi kwaje manufar su ake da su masu kudin da malaman da masu mulkin a haɗu a haɗa karfe da karfi a ga an tallace addinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan mai mulkin da kake zaune akan kujerar taka kamar kujera ce ta asishi in wannan ya hau aka ida masa wannan sauka sai ya saukai bai wani ko haka wannan kujerar wata ran za a waye gari a kana akan ta kuma ka sauka ido bi zaka bar ta wallahi haka mai kudi wala Allah Allah ta'ala alam an waye gari wata ran kana cikin jin dadi kuma Allah ya ga dama sai ya talautar da kai ko kuma a'a ka kare kamar kudin ba kai wani aiki da su ba to haka kuma malami in Allah ya baka ilimi ba alfahari da ake yi da ilimi ba a'a karantarwa ake yi kuma ana neman yardar Allah subhanahu wata'ala Allah ya rada mu a cikin abin da muke aiwatarwa sai Allah ya ce aya ta gaba قال أولو جئتكم بأهلا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون وبنجد سبحانه وتعالى سيتي النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يتي دمتانا سمتانا مكة أولو جئتكم بأهلا مما وجدتم عليه آباءكم يرشم كودا نازمك da abin da daga wani abu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da littafi mafi wanda zai shiryar da ku wanda shi ne mafi shiryarwa ahada sai da mutu sifa ce ala wadini af'al sifa ce abinda zai shiryar da ku mafi shiryarwa game da abinda kuka tare da bakakanninku da iyaye a kai yanzu ba za ku yi imani ba ba za ku aje kakanni da iyaye ba ku dawo ku bi abin da shi ne mafi shirya akan abin da kakanninku da iyayenku suke akai idan muka doka kakanni da iyaye a baya in za a yi bulaguro ana hawa mi jaki da doki da raƙumi a tafi ko yanzu su ake hawa a yi bulaguro don allah me ake hawa mota ake shiga ko a shiga jirgin jirgin sama ko jirgin ƙasa da makamantan ababen hawa da idan ana son a kai sako a yamai sai dai a ba a tada mutum da doki sai ya sati bai zo yamai ba yana tafiya don ya kai sako yanzu ba kai tsaye za a doki waya cikin kyalkiseban a kira mutum a faɗa masa abin da ake so a faɗa masa kaga wannan an zo da abin da yake na ci gaba a rayuwa to shi kuma zan Allah ya zo da abin da ke ci gaba ne a rayuwarka ta duniyar alkiyama baki daya ba iya duniyar bace annabin Allah ya zo da ita a'a manzon Allah sallallahu ya zo da ci gaba na rayuwa ta duniya da kuma ci gaba na rayuwa ta alkiyama to shine sai yake cewa yanzu koda na zo muku da abin da yake mafi shiriya game da abin da fitar da kakanninku da iyaye akai ba za ku bar kakanni da uwaye ku zo ku bi wannan abu to mi yau abin da yake mafi shari'a akan abin da ita da kakanni su da iyaye akai ba shakka shine alqur'ani mai girma shine alqur'ani domin alqur'ani yahdi lil lati hi aqwam inna hadha alqur'an inna al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
sai ya ce وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا أليما Allah ce inna hadal qur'ana tabbas wannan alqur'ani da ake karanta muna dare da rana Allah ce ya hadi yana shiryarwa lillati hiya aqwam zuwa ga abin da yake shine daidai wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana kuma yin eh ajiran kabira sannan kuma yana bushara wa masu imani cewa suna da babban lada mai girma da ce aljanna Allah ya dace da mu a shekaga alkur'ani gaba da shirya ce alkur'ani shirya ce shi ne ke cewa ahada nan ana yana nufin alkur'ani ba shakka eh, idan alkur'ani bai zamanto shirya wa mutum ba to a duniya babu abin da za a karanta masa ya shirya idan ba a karanta wa mutum alkur'ani ya shiryu ba ko idan a karanta wa mutum alkur'ani bai shiryu ba to ba shakka babu wani zance a duniya da za a karanta masa da ya yayi sanyi a rayuwa domin alkur'anin nan ba musamman da mutum mai imani in yana karanta sa wallahi imani ke karawa duk mutum mai imani in yana karanta alkur'ani jin yake yana shauki da alkur'ani zai ji ƙur'anin yana raya zuciyarsa zai jinsa kansa sama-sama dalilin alkur'ani mai girma ƙwado sai Allah ce suka ce inna bi ma'ur siltun bihi mu game da abin da Allah ya aiko ku da shi na shiriyar kafiruna muna masu mutuncewa muna masu ko da kai mun karyata bal ma ba mu yarda ba cewa ku ba manzanni daga Allah subhanahu wa ta'ala ba mu yarda ba game da cewa kai annabi ne Allah ya aiko ka mu ba mu yarda ba muna shakku a kai sannan muna kwankwanto kuma koda da gaske ne ma Allah ya aiko ka to ba mu ba mu yi imani ba mu yarda ba mu ba mu yarda da wannan ba koda Allah ya aiko ka da shari'a to mu ba mu yarda da wannan zancen ba mu dai muna nan akan kakanninmu da iyaye tunda kakanmu suka kakanninmu suka mutu akai to mu ma a haka za mu rasu lokacin da amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abu talib bai kwanta jiya da Allah ya masa wafati a ciki shugaban halitta ya ziyarce sa a matsayinsa na marar lafiya yace da shi ya am qul la ilaha illallah ya kai amina ya kai yayan mahaifina ka ce la ilaha illallah idan muka je alkiyama da kafa hujja da ka faɗe ta gaban Allah subhanahu wa ta'ala to sai su abu jihar ya kalle sa abu jihar ya kalli abu talib ya ce yanzu za ka ridda za ka bar addinin kakanni da iyaye ka bi addinin ɗan cikinka ɗan cikinka ya zo maka da abu ka ajiye abin da babanka ya mutu a kai kakanka ya mutu a kai kakan mahaifinka ya mutu a kai ka bi abin da ɗanka ya zo da shi sai kalli shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ce ba shakka abin da ka zo da shi gaskiya ne amma ina kan addinin abu abdul mutallib ina kan addinin abdul mutallib annabi ya ji zafin wannan abun ya shiga damuwa har Allah yake lallashin manzon Allah Allah ce innaka la tahdi man ahbabta Allah ce innaka la tahdi man ahbabta kai annabin Allah baka shiryar da wanda kaga dama da mutum ke da daman ya shiryar da mutum wallahi al'azim da annabi ibrahim bai bar duniya ba sai mahaifinsa ya shirya haka ne da mutum yana shiryar da mutum da ba yadda za a yi annabi nuhu yana ganin ɗansa ya bar sarwa su canye sa da bai bar matasa ta halaka ba da annabi lutu bai yarda ba matasa shiga cikin wannan tashin hankalin amma da yake shirya a hannun Allah take shi Allah shi ne wanda ke shiryarwa Allah ce wanda Allah ya haƙuri innaka la tahdi man ahbabta kai annabin Allah baka iya shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi ne wanda ke dora wanda ya ga dama akan tafarki na shari'a Allah ka dora mu akan tafarki na shari'a haka Allah Allah ya ce qalu sai suka ce inna bima ursiltum bihi kafiruna mu game da abinda Allah ya aiko ku da shi kun butulce ba mu imani ba sai Allah ya ce Allah ya ce famtaqamna minhum sai muka kama su da azaba muke musu uquba fanzur kaifa kana aqibatul mukaththibin Allah ce kalla tsaya ka duba ka sa tunani da basira daga duk al'ummar ta kare cewa Allah ya ƙarshen al'amarin ta ya kasance jama'a mun fahimta Allah ce fanta kamna minu musu Allah sai muka kama su da azaba domin Allah shi ne wanda ke yin uku ba al'intiƙam shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutum gwargwadon abin da ya yi na azaba ka butulce gwargwadon kafircinka to sai Allah ya yi mutum azaba gwargwadon wannan abin shi ne Allah sai yake bai manzo Allah labari cewa kwantar da hankalinka su wa'ancan al'ummomin da aka turo manzanni suka karyata ai Allah bai bar su a haka ba ba su sha ba ina Allah yana istidraji da bayinsa kafirai yana musu shigo shigo ba zuri da suka yi kafirci suka butulce sai Allah da sai muka kama su da nau'i nau'i na azaba cikin su akwai wanda Allah ya kisbe kasa da su haka ne irin wa irin karuna Allah ya kisfe kasa da shi da ya ta'addanci ya tsageranci a duniya aka yi masa wa'abi bai ji ba da Allah ya tashi kama sa sai Allah ya sanya kasa ta kisfe da shi akwai wanda kuma su a'a Allah ya kama su ne da azabu yawmin zilla irin mutanen annabi annabi salih da aka tattara su wuri guda aka musu ruwan ruwan azaba garin fa zafi Allah ya turo zafi Allah ya azabtar da su da zafi kowa gumi yake yi sai Allah ya turo girgije a bayan gari hadari ka ce hadari ya taso sai Allah ya sanya karkashin wannan girgijen ko a cikinsa wani irin ni'ima ta sanyi sai da duk mutanen garin kafirai suka tattaru a cikin wannan wurin sai Allah ya canza musu wannan sanya koma wuta sai Allah ya azabtar da su kaga Allah ya musu intiqami wasu kuma sai Allah ya nuce da su Allah ya sanya su ruwa suka haɗiye su irin mutanen annabi Nuhu da kuma mutanen annabi Musa mutanen annabi Nuhu wa'azi da yayi basu ji ba sai Allah ya intiqami iya mutun iya kudin su iya shagalin su gurgudun ta'addanci su da ketar iyaka da Allah gurgudun yadda Allah ya musu azaba sun cancanci wannan azabar ne sai Allah ya tara ruwa ƙasa ta buɗe ruwan ta sama ta zubo da ruwa sai Allah ya haɗe su da waɗannan ruwan Allah ya halakar da su haka fir'auna shi gwargwadon yana ji da misira hada cewa yake wa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti fir'auna ya ta'addanci a duniya wa hadhihi al-anharu tajri min tahti a duk duniya ba wanda Allah ya bada labarin yayi da'awar Allah ta kashe fir'auna yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma da Allah ya tashi kama sa sai ya baro kujeran mulkin ya baro duk abin da yake da shi wa fir'auna bil autad ko sojojin ma da suke take takama da su sai Allah ya sa aka biyo da su gaba daya sai Allah ya hade su a cikin ruwa Allah ya azurtar da su wasu kuma irin su adawa da samuda iska Allah ya turo samudawa iska Allah ya turo musu Allah ya turo musu iska aka azabtar da su ubangiji ya bada bayanin a farkon suratul suratul haqa fa amma samudu fa uhliku bi taghiya wa amma ad fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim سبع ليال وثمانية أيام حصومة التي فتر القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية ستي فهل ترى لهم min baqiya babu wallahi babu iska da iska Allah ya halakar da su sai ga su kamar an sheme da bino kamar an girbe da bino haka Allah ya halakar da su Allah ya kare Allah ya ce duba wai cikin waɗannan mutane akwai wanda ya saura babu wanda ya saura wasu kuma daga ciki Allah da tsawa ya halakar da su tsawa mutane annabi shu'aibu tsawa ce aka yi musu suka girgiza kawai aka tsatsawa sai ga tartsiyo ya zo kawai sai kowa ya fara ya mutu kuma Allah ya tayar da su shine Allah yake cewa duba fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibina duk wanda aka wa wa'azi duniya in bai ji ba to Allah ce tsaya ka duba karshen al'amarin sa bai kai labari ba wanda zai fito yayi fito na fito da Allah a duniya wallahi ya kai labari babu shi cikin kowane bangare a cikin masu kudi ne in kace zaka ja da Allah wallahi baka mutuwa sai Allah ya kaskantar da kai in kai mai mulki da kace zaka ja da addinin Allah dan kana da mulki baka kai labari wallahi baka mutuwa sai Allah ya nuna maka kai ba kowa bane an yi mutanen da suna ci da izza ta mulki akwai wanda ba wa'azi wa'azi fa hanawa zai wa'azi ce ba a wa'azi wallahi sai masu dan Allah ce shi bai saman Allah ba wani wazi ƙarshen al'amari nan ƙasar ba ɗai bayan da Allah ya kama su wallahi sai da kai iyalansu ma ba sa buƙatar kusantarsu iyalansu ba sa ɗiyan da suka haifa da cikinsu suna ƙiyamar su dogonsu saboda su yi wa Allah ta'addanci an yi shugabannin nan da su kalma ta ana na ana tsare-tsaren nan daga babba yadda aka so fa shi ne wa'azi ma in ba yadda gwamnati ke so ba ga da dama kai ta sa akwai su ƙasashen da tsabar su gwamnatin ta kai ta kai ta kawo hatta hudubobin juma'a sai dai gwamnati ta ba ku kuyi kayi kaɗan ka rubuta hudu ba ka gai abin da kake bukata a kan mimbari kayi kaɗan an yi ko ba ibadan allah misali daga cikin misallai ɗauki ƙasar libi a tarihin libya lokacin mu'ammar kazzafi hudu ba rubutu ma kowa ake daga akwai minista abin direksun mai kula da harakar addinai ita ke rubuta hudu ba kuma dama kayi kaɗan ka soki da mirin gwamnati iya abin da zai yaba gwamnati ne za ka faɗa nan ƙasar ni na san limamin da aka hana masa hudubar juma'a saboda yana caccakar da mirin gwamnati aka ce an hana sa ba da sallar juma'a baki ɗaya ƙarshen kuma sai Allah ya ture su shi shida na kuma ya ci gaba da yi su sun tahi ba ka wani Allah ya turar da su ya ce to ni ki ake yi ma kuka ce ba kwa so to ni kuma ban bukatar ganin ku a kujerar masu so a yi su zo a yi da su hafta kamna minun kenan in kai wa Allah ta'addanci sai Allah ya kale kake sai ka ji ka ji dadin al'amarin sai Allah ya tuwa kare da kai Allah ya rufa mana asiri to duk wanda ya wa Allah ta'addanci wallahi bai kai labari bai kai labari ba gidda za a yi kai kai labari saboda fada da Allah ba karamin al'amari ba ne ka ja da Allah subhanahu wa ta'ala wane mutum mutum ba bai iya ba sai Allah ya ci aya ta gaba وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وجعلها
ce wa idqala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun ka tuna ya annabin Allah sallallahu ta'ala alayka wa sallam lokacin da annabin Allah annabi Ibrahim ya ce wa mahaifinsa da al'ummarsa innani bara'un mimma ta'buduna ni na barranta ba ni ba duk abin da kuke bota ma wanda ba Allah ba jama'a mun fahimta annabi ibrahim ɗaya daga cikin annabawan allah da allah ya bai wa annabtaka da manzanci shi annabi ibrahim annabi ne kuma kuma manzo kuma allah ya ba shi ‘ya'ya annabawa har guda biyu kuma allah ya sanya a jikokinsa akwai annabawa ta kowane ɓangare annabi ismail ya a cikin salsalarsa akwai annabi annabi ishaq a cikin salsalarsa akwai akwai annabi kaga Allah ya tara masa cikin annabawa na cikin dan baiwar annabawa shi yasa ke khalilur rahman shi da Allah ce wa id qala ibrahim ka tuna ka ambata lokacin da Allah a lokacin da annabi ibrahim yace li abi yace wa mahaifinsa wai mahaifinsa shine azara wa qaumihi da al'ummarsa mushrikai da wasu imani da shi ba yace innani bara'un mimma ta'budun ba shakka ni na barranta da duk abin da kuke bauta ma kuke hada Allah da shi ko kuma kuke bautar Allah kuna bauta ko kuma kuka rike shi kuna bauta masa a matsayin abin bauta sunan Ibrahim annabi Ibrahim sunan da a cikin alkur'ani mai girma sunan annabi Ibrahim asa annabi Musa bi kowane annabi yawa cikin Qur'ani me bai masa annabi Ibrahim ne Allah ya ambaci annabi Ibrahim so nawa so 69 cikin Al-Qur'ani mai girma annabi Ibrahim so 69 aka ambaci sunansa yace innani bara'un mimma ta'budun kalmar innani bara'un na barranta kalma ce mai girma domin a ɓangaren aƙida a ɓangaren aƙida wannan karatu ne mai zaman kansa mutum ya barranta duk wanda ya yi hannun riga da Allah ka barranta ka rabu da duk wanda ya rabu da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ma cikin abin da ke tabbatar da imaninka akwai alwala wal bara ka so mutanen kirki wajibi ne kuma ka ƙi mutanen banza wannan wajibi ne idan mutum ya zama to mutumin kirki so ake kaji kana son sa kuma ka so shi dan wa dan Allah subhanahu wataala idan mutum ya zama to mutumin kirki ana son kaji kana son sa kuma ka so shi dan Allah subhanahu wataala idan kuma mutum yake Allah kuma ka kisa komin alaka da shi in har yake Allah subhanahu wataala ya hada Allah da wani abin bauta to zaka bi matakai ne na da'awa na farin kai masa nasiha ka nuna masa hadarin girman abin da yake yi in bai ji ba in akwai wanda yake jin maganarsa a sa a yi masa nasiha idan ake bai yi ba to abu na ku sai dai ku raba hanya da shi saboda son wanda yake nuna adawa da Allah Muhammad bin Abdulwahab yake cewa nau'i ne na kafirci kaso wanda yake adawa ga Allah subhanahu wataala tsakaninka da shi bara'a ce tsakaninka da shi bara'a ce to sai ke cewa illal ladhi fatarani fa innahu sayahdi na barrata duk abin da kuke bautawa da ku kuma ku kankaran kawunan ku amma ban barranta da wanda ya halicce ni ba ba shakka fa innahu sayahdi ba na barrantuwa da wanda ya halicce ni ina tare da Allah subhanahu wa ta'ala ina masa da'a cikin duk abin da ya ci kuma hakan ne ya sanya shi Allah zai shiryar da ni zai dora ni akan tafarki nagartacce musamman da suna cewa samun kanka a tafarkin Allah ba yin kanka bane ganin daman Allah ne ka samu kanka a tafarkin Allah ba dubara ka bace da kokarinka la wallah ganin daman Allah ce taufiki daga ubangi subhanahu wata'ala jama'a mun fahimta mutum nawa ne yake son yin aikin alkhairi amma da Allah bai tabbe wafakar da shi ba ba zai iya ba yanzu ba akwai wanda kullun yana son ya je wajen karatu ko kullun yana son ya je tarawih ko kullun yana son ya je wani aiki na alkhairi amma sau bai samu taufiki daga Allah ba ba zai iya ba to daman shi kuma aikin Allah sai an haƙura a kai sai ce shi ne zai shiryar da ni shi Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba shakka tana ma'anar tana cikin sutun mumtahina ubangi subhanahu wataala ya ƙara mimita irin wannan abun Allah ce qad kanat lakum uswatun وكانت لهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا Mm.
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم Mm.
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا والبغضاء أبدا حسب Allah ce qad kanat lakum uswatun hasana hakikan ya kamata ku riki abun koyi kyakkyawa fi ibrahim game da sha'anin rayuwar annabin Allah annabi ibrahim wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi masu imani idh qalu liqaumihim mi suka yi Allah ya ce ai koyi da su sai Allah ya faɗi abin da suka aiwatar lokacin da suka ce wa mutanensu inna na bura'a'u minkum mu mun barranta daga ku ba mu ba ku kowa ya sha'anin gabansa inda ba za ku bi Allah subhanahu wata'ala ba wa mimma ta'buduna min dunillah kuma mun barranta daga duk abin da kuke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wataala mu ba ba mu da alaka da shi ba za mu bauta masa ba kuma balma ga dalilin su ba mu da alaka da hukuma kafarna bikum mun butulce mun rabu da ku ba ruwan mu da ku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha kuma ku ji da ba da kyau wata adawa ta tsaka wata wata kiyayya da kuma adawa rashin jituwa ta bayyana tsakanin mu da ku abadan har abada in kuna son mu yi shiri to hatta tu'minu billahi wahda sai kun yi imani da Allah subhanahu wataala shi kadai in har ana son a shirya to dole sai an an yi imani da da Allah subhanahu wataala to annabi Ibrahim ya ga gwagwarmaya ya sha ya ga sha'a ya ga gugurmaya ya ga jarabawa a duniya cikin fagen da'awa da wannan ne Allah ya saya cikin ulul azmi minar rusul cikin annabawa da suka fi kowa shan wahala a rayuwa saboda ya taso cikin mutane suke suna bautawa suna bautawa gumaku ya ga ababe har an cire wata ran da shi za a tafi wajen sallah ta bautar gumaka da ya duba malam kawai fa nazara nazaratan fin nujumi ya daga kansa ya ga tauraru daga wannan taurarin da ya wayan ga allolin da ake cewa alloli ba su galice su ba kawai sai ce in yi saƙin ya ce bai da lafi ya ce in yi saƙin zazzaɓi na fama da zazzaɓi ya ce ai bai jin jikinsa shi ya sanya lokacin da al'umma za su zo gun annabi ibrahim neman ceto sai ya ce shi ya yi tauriya ya faɗi magana ya yi tauriya guda uku ma'ana ya faɗi abu guda uku wanda a zahirin za ka duwa kamar haka nan ne amma abin shi tauriya ce ba a cewa annabin Allah ya yi ƙarya Eh, sai da ce ya yi tauriya aka ce miye maganar a tauriyar farin Eh, ita ce lokacin da a- a- aka hito za a ce bauta gumaka da ya kalli taurari ce musu inni saƙi lafiya saƙi alau ya ce shi bai da lafiya saboda karye ce kadiba karye je bautar gumaka sai dangana wa kansa rashin lafiya to yana jin tsoron haɗo shi da Allah saboda wannan maganar ɗai kenan ko ta biyu lokacin da suka zo suka tarar da gumakun- gumaka an karkashe su suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminal laminal zalimin qalu bal fa'alahu قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون aka zo da annabi ibrahim gashi an tar da gumaka an an kakkarya su duk ya sare gumaka sai bar gunki guda babban sai ya sara ya aje gatarinsa a kai aka ce to waye ya aikata wannan da allolin kaji wa ya kashe allolinmu tabbas ya yi zalunci aka ce idan ai mun ji wani saurayi wani yaro wani matashi mai tsafin kai shina ambatar su da mummunan abu sai aka ce to a je a zo da ibrahim ke ana zauwa ka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu ibrahim kai ne ka kashe waɗannan ka samu jara'a ƙarfin halin kashe allolin yana kalla sai ce bal fa'aluhum bal fa'aluhum kabiruhum hadha yace ai wannan babban ne yana cin haushin kuna bota masa kuna bota musu sai gwara ai dai ko su ko shi sai kashe su amma fasaluhum in kanu yantiqun ga su ku tambaye su in suna magana eh ku tambaye su Allah ce farajahu ila anfusihim eh sai kawai aka aka bar maganar to wannan maganar da yace bal fa'aluhum bal fa'aluhum kabiruhum hada to wannan a matsayin tauriya take a gunsa tauku lokacin da annabi ibrahim yaje yaje kasan wani mai mulki wanda shi kuma Allah ya jarrabe sa da fitina ta mata shi in ya gama ce kyakkyawa har ajar ajar sai kire gare su kusa akwai su cikin masu kudi cikin masu mulki akwai masu kudi da suna da ajar sai kire da an ga wata yariya mai dan wanda ta dan dire ta dan baje mai kira coca cola to sai a dan wallahi da ba ka shan mamaki malam jami sai kana fiye da wasu cijin a jami'a akwai wanda shi ba ya riga ya kare ba wa karatu bake a jami'a yana zaune ne shi kawai kawalci ne na alhazai an saya masa windi ana sa masa isansa an saya masa babbar salula duk lokacin da aka samu wata yariya yar hannu sai a daga ba lajin waya wallahi akwai su su diyawa ku tambaya ku ci to shi wannan sarkin garin duk wata mace ta shigo garin to za a ba shi labari ah sai aka zo aka ce da shi wata mace ba ta shigo ta da wani mutum da alamu dai mata da miji ne amma wannan matar ba ta dace da kowa ba sai kai karan kai daɗe sai ya ce ajiye a zo da ita shi kuma da ya ga mace ya fitin ka sa ku irin wayannan jarababbu ne kan mata aka zo da ita kakin a tafi sai annabi ibrahim ya ce mata idan ya tambaye ki ya muke da ke ki ce ke yar uwa ta ce alhali matarsa ce da ta zo sarki ya ganta ta gamsar da shi ga abuka da sakare sai kawai ya tuda ya tura hannunsa don ya taɓe ta yana son ya ɗan taɓe ta alduniya alfasha to sai allah ya kangarar da hannunsa sai hannun ya kasa motsi kawai sai cutar shan inna ta kama sa hannun ya san kai ya san dare ya kasa gaba da baya ya so ya yi wannan abu har so uku hannun na riƙewa sai ya kirayo wanda suka zo da suka ce ai wannan aljana ce kawo mai eh aljana ce a ƙarshe zai ce abinda za a bata ko kyauta ta ku yanga kuma su bar gare to kaga tauriya guda ku da annabin Allah annabi Ibrahim yayi kuma yana jin tsoron ya hada gaban Allah subhanahu wataala Allah ya tambaye sa ko daga cikin kare addinin Allah ne Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri to Allah yake cewa abun koyi ne gare ku ku yi koyi da mutanen annabi Ibrahim sun gutun cewa duk wanda ba su imani da Allah subhanahu wataala ba sai Allah ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un sai Allah subhanahu wataala ya sanya ta wace kalma kenan waja'alaha kalimatan malaman tafsiri sun yi sabani wajen fassara kalimatan a zance guda biyu shi mashuhurai zancen farin waja'alaha kalimatan ai he kalimatu tauhid imana la ilaha illallah sai Allah ya sanya kalmar la ilaha illallah fi aqibihi a zurriyar annabi Ibrahim a zurriyar annabi ibrahim suka ce a waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi sai Allah ya sanya wannan kalma ai ta al-islam suka ce dalili Allah ce huwa sammakumul muslimuna muslimina min qabl shine wanda ya suna muku musulmai tun can baya suka ce a'a kalma da cika tauhidi ce mafi shahara gun malamai sai Allah ya sanya kalmar tauhidi mai wanzuwa a bayan annabi ibrahim Allah ce la'allahum yarji'una ko Allah zai sanya in ya ga dama a cikin ganin damar Allah Allah ya bayar da su zuwa ga da'a wa Allah subhanahu ta'ala su yi imani a cikin zuriyar shi annabi annabi ibrahim kuma ba shakka wannan wannan abin ya faru domin annabi yaqub jika ne nawa na annabi ibrahim saboda tsabar tauhidi da Allah ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqbihi lokacin da yazo zai rasu ubangiji ya ba mu labarin cewa tara ayyansa yana tambayar su game da tauhidi saboda mafi girman abin da ya kamata mu gina yara akan shine tauhidi ilimin farin tunna ma danka ya san waye Allah in ka zo da abinci ka so masa abu in yace baba na gode kace ka gode ma mai saman da ya bani na saya maka wannan shine tauhidin in ba a samu ka ce tuka roki Allah ya kawo sai a saya maka wannan shine tsantsar tauhidi amma kawai muna tunna mu din muke yi muke Allah yana ba mu ba mu nan cewa Allah shine ke ba mu ina ba ta mun fahimta ya kamata duk mu dinga sanya mu tunaniya mu tunanin su san waye Allah Allah yana ina ka ce in ka tambaye ɗanka ya ce maka Allah yana sama ka tambaye sa a shekara biyu man rabbuka waye ubangiji kai ce maka Allah madinu kai ce maka al-islam man nabi kai ce maka muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma disturu kai ce maka al-qur'an ai wannan ba abun ba karamin al'amari bane amma ka gaya maka bar yara yanzu yaro da aka shekara uku kokari muke musanya shi da ranna fa marbu da shi sai a ta koyo masa waƙoƙi wallahi aran ma sai ga yaro da shi dan karami duk yayi wata duk wata waka ya iya kai yanzu yadda yara ka suka suka haddace wannan waka da Rib di Niger da a makaranti ne aka kunta da Qur'ani aka wasu ai da ba haka ba wallahi yara sun kuma ga sunan sai aka samu uwayen su ma su a hankali yara duk sun sun zama waka wallahi ai wata shekaru baya ai wata waka duk da kai bai gaji yara su da baba ai min arimi nace to tashin duniya zo karshe yaro shekara ne bai da baba ai min aure asa Allah lalace ga irin su wannan ɗan duniyan nan gwanja ya hito ya taiwar ya tawar da idanu tauhidi ya kamata abin da wasu gane waye Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ya ce an kuntum shuhada قالوا قالوا نعبد إلهك
Allah ya ce am kuntum shuhada shin ko kuna halarci ko da ku aka yi abun iz hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo wa annabin Allah annabi yaqub iz qala li banihi lokacin da ya tarar da ayansa baki da ya tara su guri yana tambayar su yace ma ta'buduna min ba'di idan Allah ya yi min wafati na rasu wai wani ubangiji za ku bauta ma qalu sai suka ce da shi na'budu ilahaka ubangijinka za mu bautawa wa ilaha abaik kuma za mu bauta wa ubangijin babanninka ibrahima wa isma'il annabin allah annabi ibrahim da annabi isma'il wa ishaq da kuma annabin allah annabi ishaq wa ilahan wahida shine ubangiji guda daya wa nahnu lahu muslimun mu gaba dai muna masu mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba shakka Allah ya sanya wannan abun a zuriyar annabi Ibrahim al'umma ce ko kuma a zuriya ce mai ƙida tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce bal matta بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين Allah ya ce bal matta'tu haula'i wa aba'ahum Allah ya ce al'amarin su mutanen Makka yanzu kitabin ya dawo akan mutanen Makka Allah ya ce ya annabin Allah ni Allah na ji yadda wa'annan mutanen su wa kenan mushrikan Makka da su da iyayensu Allah ya ce na jinkirta musu ba zai musu hukuma ba zai musu azaba ba a yanzu dai Allah ya ce ba zan azabtar da su ba matta'tu haula'i na jinkirta musu Allah ya ya kale ka bai maka azaba shi kansa wata ni'ima ce wallahi tamo wani tamattu'i ne shi ne Allah ce na dan jiyar da su dadi ta hanyar kamewa daga musu azaba ba su kare ba har da iyayensu da kakanninsu Allah ce hatta ja'ahumul haqq nayi wannan har zuwa lokacin da gaskiya za ta zo musu shine alqur'ani abinda za a takaranta musu a ce abu kaza halal abu kaza haram sai Allah ce wa rasulun mubin da kuma manzo wanda yake bayyananne wanda yake bayyana musu abinda suke shayayya cikin addinin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce walamma ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كاذبون Allah ya ce walamma ja'ahumul haqq lokacin da gaskiya ta zo musu daga wajen Allah subhanahu wataala Allah ya aiko manzansa da alqur'ani ga annabin Allah ya zo kuma ga alqur'ani Allah ya sabkar qalu sai wa'annan mutanen da Allah ya kame bi musu azaba suka ce hada sihrun wannan ba shakka sihiri ne Muhammad ya zo da shi ba shakka sihiri ne har ma suke cewa ai ai ai ai ai ai wannan annabi boka ne suka ce kahirun kuma kazzab kalibi gata da Allah yayi wa annabin Allah aka bar shi sai karshen duniya aka aiko sa kuma cikin abin a cikin annabawa shine aminullahi ala wahyihi sannan kuma ba wata halitta da Allah ya halitta da ta kai dar manzon Allah daraja sai ga mutanen maka suna danganta manzon Allah da hauka suka ce ai manzon Allah ya haukace wallahi suka faɗa annabin Allah ya haukace suka ce ai manzon Allah ɗin sihiri ne boka ne suka ce makaryaci ne ƙarya ma yake yi shigewa yake cikin ɗaki aljanuna musu wahayin suna faɗa masa ba Allah bane la ce wa inna bihi kafirun kuma suka ce abinda ka zo da shi na alƙur'ani da kai karan kanka annabi ka sani ba za mu yi imani da kai ba haka suka faɗa wa manzan Allah sallallahu annabi ya sha wahala a hannun mutanen maka sai da kai shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam sallah yake a ɗakin ka'aba za a ɗauko hanji wannan ƙazanta ta cikin tumbi a zuwa azawa manzan Allah sallallahu ya yi sujuda an kuntata wa annabin Allah da suka abun ya kasa turu a manzan Allah ya jure kuma ya fi ƙarfinsu aka dawo kan sabon manzan Allah su sallar kai saboda annabin Allah sai da ɗan uwansa hatta kafiran ma suka shiga cikin ba. sai da san yawon manzan Allah ta kuntubi shi da shi da al'ummarsa mutane ƙurai shawa an san yawon manzan Allah ta kunkumi jikar da tarihi shi sa don ka sanya mana takunkumi ba ma jin haushi ai ayyau manzon Allah ma ya haƙura wannan damar sunna ce tun farko an saba yi eh ba abin da aka fara ba a yanzu annabin Allah an hana masa saye da sayarwa eh da shi da mutanensa gaba dai saboda wannan da'awar ba a yi raba a saida wa manzon Allah abinci ba a yi raba kuma shi manzon Allah da mutane su zo da abinci kasuwa sosai su sayar komi ba a yarda su sayar ba kuma ba a dau a sayar musu da komi ba a ƙarshen dai abinda aka kulla na banzan Allah ya warware al'amarinsa shi da Allah ce walan ma ja'ahumul haqq lokacin da alqur'ani ya zo daga Allah subhanahu wata'ala da kuma shi shugaban halitta da wanda zo da qur'anin qalu sai suka ce hadha sihrun wannan sai sihiri ne wa inna bihi kafirun kuma mu mun kafirce ba mu yi imani ba ba za mu yi imani da kai ba har abada sai Allah ya ce
وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah ya ce wa qalu sai suka dinga cewa su mutanen maka kafirai laula nusila hada alquran ala rajulin min alqaryatayn azim dammi Allah subhanahu wataala bai sabkar da alqur'anin ba akan da wani mutum daga cikin karkar alqari guda biyun nan ko ta'if ko kuma makka me yasa ba a doki wani mutum daga cikin mutanen ta'if ba aka bashi alqur'ani ko mutanen maka wanda ba manzon Allah ba wanda kawai dai marayi karibi marayi kuma ka san wani abu fa in aka san ka aka san gidanku an yi raina ka wallahi in aka san ka aka san gidanku an yi an yi raina ka sun san annabi sun san waye shi amma kuma suke inkarin abin da ya zo da shi suka ce dan mi da Allah ya tashi ba da Qur'ani duk ga mutane nan sai alasa wanda za ba sai Muhammadu marayi wanda marayi ne kawai bai ma san baban shi ba mahaifiyar sa da shekara shida kakansa shekara takwas kawai haka ziki a dokin ƙwar'ani a bashi ina ma an baiwa a wannan alwalidu bin buhira ɗanwan khalid ɗan walid Khalid Khalid afwan Al-Walid bin Mughira wanda shi yana cikin manyan mutanen Makka ko kuma a Taif a dauki Urut bin bin Mas'ud al-Thaqafi ai da shi aka doka aka bashi wannan Al-Qur'ani ko a ba Walid da za mu bi shi Al-Walid dan Mughira da shi aka bai wa Qur'anin to da za mu Al-Walid shine baban baban Khalid Khalid bin Walid yana cikin manyan mutane a Makka wanda a kan shi ba sai da Allah ya saukar da da ayoyi ko Allah ce zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu wa mahattu lahu tamhila umma thumma yatma'u an azid
Kalla.
Kalla, innahu kana min ayatina 'amila
saburhiqu ubangiji ta zarni wa man khalaqtu wahida ka barni da wanda na halitta ni kadai waja'altu lahu malan mamduda kuma Allah yace na ba su dukiya shimfidaddiya wa banina shuhuda kuma ga diyan ma a halarce wa mahattu lahu tamhida duniyar da abin da ke cikin ta Allah yace mun ba sa thumma yatba'u an azi har ma yana kaunar Allah ya kara masa Allah shi to ba na mutum take ba kalla innahu kana li ayatina anida yayi tsaurin kai da ayoyin mu Allah shi sawriquhu sa'uda sai na kona sa da wutar sa'uda lokacin da ake karantawa Khalid dan Walid wannan ayoyin kuka yake yi yace yanzu wannan ayoyin akan baba na suka sabka suka ce ina ma ina ma al-Walid bin al-Mughira ka saukar ma wannan al-Qur'ani ko kuma Urwatu bin Mas'ud al-Thaqafi suka ce a'a suka ce wannan mutumin ina ma a ce wannan ne utuba dan rabi'a aka baiwa wasu a tafi kuma a baiwa habibu dan amru thaqafi shine sai Allah ya ya maida musu martanin da kuma gobe za mu karanta Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik nanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'd wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un sai mu tashi akan ta gobe in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna fatan abinda mun ka faɗa zan to gaskiya Allah ya ba mu lada kurakure kuma Allah ya gafarta muna muna roƙon Allah subhanahu wataala wa'annan kwanakin da muka shiga ya Allah alkharran da kake bai wa bayinka Allah ka hada mu da shi duk abin da kake kare bayinka da shi Allah ka kare mu da shi ya Allah wannan kasar tamu tana bukatar taimako da agajin ka Allah ka agaza muna duk wanda ke nufin mu da shari Allah ka masa da kayan sa ya Allah akwai ɗaliban ilimi da dama tare da mu Allah ka sanya albarka cikin karatun mu Allah ka ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ka tsare mu da ilimin da ba albarka ba amfani a cikin sa ya Allah akwai ‘yan kasuwa su nan birtik tare da mu Allah ka sanya alkhairi da albarka cikin kasuwancinsu ya Allah ka tsere mu ka tsere mu da imanin mu akwai ma'aikatan gwamnati tare da mu ya Allah ka sanya albarka a cikin ayyukan kowanne daga cikin mu wayanda ba sa da sana'ar ma da ayyukan Allah ka ba mu masu albarka Allah ka sanya albarka cikin duk abin da ka ba mu na rayuwa Allah ka gafarta mu ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta wa malaman mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته